الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
muna ƙara godiya ga Allah wanda ya sake nuna mana wannan lokaci ya haɗa mu a wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi waqasim radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sakkwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau muna sha shidda ga watan ramadana hijira 1447 wanda yake biyar ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratu maryam za ku insha Allah yau za mu soma a kan ayata 96 وترى الله مدوكين سركي إن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نعم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا نعم الله يقول إن الذين آمنوا حقيقة وإن سكي إيماني wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai sai ja'alu lahum rahman wudda Allah mai rahama zai sanya musu soyayya za su kasance suna son juna sai Allah maraukin sarki yana ba da bayanin cewa yana dasa soyayya a tsakanin bayansa masu imani masu aikata ayyuka na kwarai as-salihatu sune al-a'malu allati turdillaha azza wa jalla sune ayyukan da ke yarda da Allah magwaye da girma mana wanda Allah ya yarda da su misa Allah ya yarda da su limutaba'ati shari'atul muhammadiyya saboda wannan ayyuka sun bi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai mana Allah yana dasa soyayya a cikin zukatan bayan su salihai kuma wannan al'amari al'amari ne da ke ba makawa gare shi ba mahi da ba mu bauta hannu rundun da dukan kuma su imani kuke kuna aiki na kwarai to sai Allah ya dasa soyayya a cikin zukatan ku sai kun ji kuna kaunar junan hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta huskoki daban-daban sun zo suna tabbatar da wannan daga cikin wannan hadisai akwai hadisin da Imam Ahmad ya rahitar a cikin musnad nashi hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah idza ahabba abdan idan Allah ya so bawa da jibrilu sai Allah ya kira jibrilu makali ce ya jibrilu inni uhibbu hulanan fa ahibba Allah zai ce wa jibrilu kai jibrilu ina son wani kai ma ka so shi to nan take shi kuma sai jibril ya so shi to Allah ya ce wa jibril ya so mu to ai shike da an gama tunda la yasunallahu ma amara to shi kuma jibril ganin haka sai yayi kuwa a cikin ahlus sama'i cikin mala'ikun da ke cikin sammai sai ya shela ya kira ya ce inna Allah ya fi fulana Allah yana son wani gaba dai mala'ikun da ke cikin sammai sai su so wani dinnan nan take sun mayu wa za'ulamul kabulin fil arzi sannan a sanya masa karɓuwa a cikin ƙasa sai ga kowa dai na sha'awarsa sai wani ba wa sai wannan yin siyasa ba ta haka kuma idan Allah ya ƙi mutum saboda mummunan aikin da yake aikatawa sai Allah ya kira jibril ce jibrilu ba na son wani kai ma ka ƙi shi nan tare ko sai jibril ya ki shi jibril yana ki ne sai yunadi fi ahli sama sai ya kira cikin mala'ikun sama inna allaha yubghidu fulanan fa abghidu allah ba ya so wani ku ki shi gaba dai mala'ikun da ke cikin sama yanzu sai su ki wannan mutum su ji ba su rai kuma sai allah ya ala masa kyama da ke a cikin kasa ya zama kun gani bai so haka kawai wani mai za ka ga mutum bai maka laifin kuma baka ma san shi baka ma kulla hulɗa da shi sai ka ji baka so ne to wannan ita ce riwaya Imam Ahmad daga Abu Huraira Imam Muslim shi ma yazo da irin wannan riwaya amma shi a hadisin Suhaib haka shi ma Imam Buhari da shi ma Imam Ahmad a wata riwaya sun hito da wannan hadisi riwaya wato hadisin dan Jurai daga Musa ibn Utba daga Nafi daga Ibn Umar zuwa ga shi Abu Huraira din akwai hadisin da aka fitar daga sauban radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal abda la yaltamisu mardatillah lalle bawa zai ta neman yarda Allah ta hanyar aikata ayyukan da Allah ke so kuma bai zai gushe a haka ba har sai Allah maɗaukin sarki ya ce ma Jibrilu inna fulanan abdi yaltamisu an yurdiyani Allah ce ma Jibrilu wane bawa na ne yana neman ya yarda da ni ala to ka saurara wa inna rahmati alayhi na tabbatar da rahmata a kansa sai Jibrilu ya sanar ya ce rahmatullahi ala fulani rahmar Allah ta tabbata ga wane su ma mala'ikun da ke dauke da al'ashi su ma sai su ce haka da wanda ke gehen su ko wanda su dauka a cikin sa rahmatullahi ala fulani har mala'ikun sammai bakwai gabanin su faɗa sannan wannan rahama ta sauko zuwa ƙasa ya zama ya samu karbuwa ya samu yarda a wajen Allah subhanahu ta'ala akwai hadisin abi umama wanda shi ma al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi ya ce manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam innal makata min Allah wato iyayya daga Allah ne wato in ka gana kyan mutum Allah ne sa aka ji shi shi kuma shirku ce iyal mahabbatu wasitu minas sama yace soyayya da ɗaukakar daraja duka ana samu su ne daga sama duwaka idan Allah ya so bawa sai ce ma jibrilu ya so shi jibrilu ma sai kira sauran halittun sama su so shi sai ya zama soyayya tashi ta yi na so har ta kawo ƙasa to haka nan ma ita ba ƙiyayya idan Allah ya ƙi mutum zai sanar da jibrilu Allah ya ƙi shi jibril ya sanar da mutanen sammai mana halittun sammai su ma su kishi yayyarta yana so har a bayan ƙasa wannan shine ma'anar Allah ce innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda hakika wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai Allah zai sanya musu soyayya Abdullahi da Abbas yace wuddan din nan ai shine hubban soyayya Imam Mujahid yace sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda yace ai mahabbatan fil nasi wa fid dunya Allah zai sanya mu soyayya cikin mutane nan duniya Sa'id ibn Jubair yace wudda ina ayyuhibbuhum wa yuhabbibuhum shi Allah zai so su kuma zai sa a so su ma'ana zai sa halittunsa mu'minin su so su kamar yadda Mujahid da Bahak suka ambata al'aufi ya karbo wata fassara daga Abdullahi ɗan Abbas inda yake cewa alwuddu min almuslimi na fit duniya wato sai ya Allahun Rahmanu daɗina Allah zai samu soyayya ga musulmai a nan duniya zan musulmi da suke suna son su wa rizqul hasan haka Allah zai ba su arziki kyakkyawa wal lisanu sidiqi sadiq da zai ba su harshe na gaskiya ya zama duk sanda za su bude magana za su faɗi gaskiya imamu katada ya ce innal lazina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum rahmanu wudda ai Allah zai sanya soyayya a cikin zukatan masu imani kamar yadda harimun hayyane ambata yana cewa ma aqbala abdun bi qalbihi ila Allah illa aqbala Allah bi qulubil mu'minina ilayhi ba sadda bawa zai huskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala kwace sai Allah ya karkata zukatan mu'mine duka sun huskanto shi har ya zama Allah ya azurta shi soyayya su da tausayawa su Imam Qatada yace Usman da Affan radiyallahu anhu ya kasance yana cewa ma min abdi ya amalu khairan ba wani bawa wanda ke aikata alkhairi aw sharran ko wanda ke aikata sharri illa kasahu Allahu azza wa jalla rida'a man wace Allah ya lulluba masa mayafin aikin nasa idan aiki alkhairi yake sai Allah ruhu lullube ka da bargo da alkhairi idan aiki sharri zaka sai Allah ya lullube ka da bargo da sharri kamar yadda Arabi ibn Sabi ya ambata daga Al-Hasan al-Basri wani mutum in ji hasan basar ya ce wallahi la'abudan Allah ibadatan uskaru biha ya ce wallahi sai na bauta wa Allah ibadar da za a rinka tunani da ita turan da ya faɗi wannan magana fakana layura fihi ni salata illa mai sani ba a ganinsa duk wani lokacin sallah face sai dai a ganshi kai tsaya tashi na sallah wa kana awwalu dakhilin ila al-masjid shike fara shiga masallaci wa akhiru haji shike shi a ƙarshe ga ita zai riga kowa shiga masallaci kuma kowa sai ya bashi a cikin masallaci wa kana la yu'azzimu fa kana la yu'azzamu yanzan ba a girmama shi kowa bai daukai komai ba fama kasa bi zalika sab'ata ashhurin yayi wata bakwai yana wannan kullun ke riga shiga masallaci kullun sai ya hito an bar shi cikin masallacin wa kana la yamru ala qaumin to da nan wai kasance bai gita kan wasu mutane illa qalu kawai abin za ce unzuru ila hadha almura'i ku kalle wancan nariya ku kalle shi ta wannan riya ne riya shike yi in shiga masallaci bai fitowa wai do a cera da kokari fa aqbala ala nafsi sai huskanci ka sauka da cera annani as uskaru illa bi sharri missa banga ana ambato na wace kullun sharri ake ambato na shi gani na ta kokari ibada ka amma kuma in ni gitwa ce riya nake yi to yace daga yau la aja'alanna amali kullihi lillahi daga yau duka aiki na zai shi don Allah kaga can ya ce zai yi aikin ibadar da za a rinka ambata ta yi to kaga wannan guduta da yake don ambace din sai aka shaka ya ce wannan riya to ya gade ambatun da aka yi mai na sharri ne da ranar ce to daga yau aiki na gaba ɗaya zan shi don Allah kawai walau yanzu da ala an kallaba niyyatu bai wuce kawai ya canza niyyarsa walam yazidi ala al'amali allazi kana amaluhu bai ƙara akan wannan aikin da yake ba illa kawai niyya ya canza wa kana yamurru ya kasance da gitta ba du bayan fil kawai ga mutane fa yaqulu sai ce rahamallahu fulanun an kai Allah ji kawai ne da ya wuce ce Allah ji kawai ne la akwai kokari ba daga Allah ji kai shi Allah ya bai rahama to sai hasa ya karanta wannan ya ce to dama ya haka albi yake innal ladzina amanu wa amilus salihati sai ya ja'alu lahum ar-rahmanu wudda wanda suka yi imani suka aikata yake na kwarai Allah mai rahama zai sanya musu soyayya Ibn Jarir ya rawaito wani asari cewa wannan aya ta sauka ne ga hijirar da Abdurrahman Nawawi yayi sai ce to wannan asar da aka zo da shi akan wannan kuskure ne domin wannan sura gaba ɗanta ta sauka a makka ba abin da sauka cikinta bayan an yi hijira don haka wannan bai inganta da isnadi ingantacce ba sai Allah ce a gaba fa inna ma yassarnahu bil sanika hakika shi alqur'ani mun sauƙaƙa shi ga harshenka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana wa huwa lisanul arabiyyil mubinil fasihil kamil shine harshen larabci bayyananne mai fasaha kammalalle Allah ce mun sauka shi da wannan yare litubashshira bihil muttaqina domin kai bushara da shi alqur'anin ga masu tsoron Allah almuttaqina sune almustajibina lillahi sune masu karbawa Allah almusaddiqina rasulihi masu karba masu gaskata manzon shi wa tunzira bihi qauman ludda kuma domin ka gargadi mutane masu karkatattu bihi da wannan alqur'ani qauman luddan bi mana iwaja anil haqqi wanda sun karkace ma gaskiya ma'ilina ilal batil sun karkata zuwa ga ƙarya abina jihin ya an so fassara daga mujahid ce kauman luddadin nan su ne la yasaki wanda ke ba su miƙewa akan hanya ta daidai imamu sauri shi ma ya an so ga isma'il daga abi salih yake wato zira kauman ludda ai i wajen anil haqqi mutanen da sun ka karkata daga gaskiya ad-dhahak yace kaumun ludda su ne masu jayayya ‘yan garzama imamul ƙurazi ya ce al'aladdu kaga luddan jam'i ne na al'aladdu ya ce to al'aladdu shi ne alkazin makarici ke da watan zirabihi kauman ludda don ka yi gargaɗi ga mutane masu ƙarya da shi wannan al'ur'ani alhassan albasar ya ce kauman ludda su ne mutanen da sun ka kurumce ba sa jin gaskiya imamu katada da sauran wasu suka ce dai kaumar littafin nan ana nuhin mutane fajirai kamar yadda laisun nabi muslim ya ruwato daga mujahid ibn zaid yana cewa al'aladdu shine azzalumu wanda azzalimi don haka sai ya karanta fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara aya ta 204 inda Allah ke ambata ya ce wa huwa aladdul hisabi shine mafi tsananin jahilai na aladdu shine mai jahiliya Allah ce wa kam ahlakana qawlahum min qarnin da yawa muka halakar kaulahun gabanin wayannan mutanen da ke jayayya da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun halakar da min karnin al'ummomi na kafirai wayanda suka kafirce wa ayoyin Allah suka ainihin ƙaryata manzanninsa hal tuhissu minhum min ahadin shin ko kaga ko ɗaya daga cikinsu wanda ya rage ina mutane annabi nuhu ba ko ɗaya ina mutane annabi ibrahim ba ko ɗaya ina na annabi lutsu ina samudawa ina adawa ina mutafikawa ina ashabun rassi ina qaumu tubba'in ina fir'auna da jama'a ce hal tuhissu minhum min adam ko kana ganin ɗaya daga cikin su aw tasma'u lahum rikiza ko kana jin wani moci nasu ai hal tara minhum ahadan aw tasma'u lahum rikizan kana ganin ɗaya ko kana jin mocin su mana duk babu ibnu abbas da abul aliya da ikrama da al-hasan al-basri da sayyid ibn jubair da ad-dhahak da ibnu zaidin sun ce autas ma'ulahum rikiza shin ya'ani sautan kana jin sautin ɗaya daga cikin su wani moci nashi al-hasan da katara suka ce hal tara aina autas wa sautan hal to hisu minhum min ahadi autas ma'ulahum rikiza shin kana ganin ainihin wani daga cikin su ko kana jin muryarsa wani mawaki ke cewa fatawajjasa rikizul anisi fara'aha an zahar gaibin wal anis wal anis saqamuha wannan duka yazo da wannan domin ya fassara ma kalimar rikiza din nan wadda tana nufin dai wani motsi ko wani sauti ma'ana dai gaba ɗaya Allah ya karar da su babu sauran ko ɗaya sannan ko mokin su ba a ji to wannan shine karshen wannan sura ta Maryam wanda yake da yake muna da sauran lokaci insha Allah za mu shiga sura ta gaba ita ce suratu Taha na
bismillahir rahmanir rahim Taha na ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى dai إلا تذكرة لمن يخشى نعم.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا Mm.
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
na wannan sura sunanta suratu taha na sha bayan cewa sura akan sa mata suna da wata kalma wadda ta zo cikin surar ko kuma da abin da sura ke koyarwa kuma wannan sunayen na surori tauqifiya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk surar da kaji ya ce ma suratu kaza to manzo Allah ya rada mata wannan suna sallallahu alaihi wasallam wannan sura ta tsaha sura ce yan makka amma akwai ayoyi guda biyu aya ta 120 da aya ta 121 su wa'annan ayoyi yan madina ne dama shi kuma jera surori da saka ayoyin surori daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama aya takan sauka sai manzon Allah ce aya ga ku sa ta cikin sura ta kaza in wata ta sauka ya ce a sa ta cikin sura ta kaza shi za zaka samu wani mai sura makiya ce amma sai ka samu su ayoyi madaniya a cikin ta wani lokaci ka samu sura madaniya ce sai ka samu ayoyi makiya a cikin ta saboda da aya ta sauka annabi shi kike wanga aya a sa ta cikin sura ta kaza saboda wata hikima da wata munasaba wanda ya ga akwai tsakaninta da wannan sura din wannan sura tana da ayoyi 135 ko kuma ɗari da arba'in da biyu. wannan ya danganta ne irin bambancin kira'o'i za ga wannan kira'a wuri kaza aya ne wannan kira'a wannan wurin ba aya ba ne shi yasa za ga ayan surori an dan samu saɓani a wajen yawan ayoyi kuma kamar yadda ta zo nan bayan suratu maryam to haka ga sauka ma sai da aka saukar da suratul maryam sannan aka saukar da ita sai Allah ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai sai Allah ce taha wannan harfan guda biyu kamar yadda jumhurul mufassirin ke tafiya Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shine masani game da manufarsa da wayannan sune ake kira al-huruful muqatta'a wayanda sun zo farkon surori da dama irin su alif lam mim alif lam mim ra ta sin da kaf ha ya ain sin qaf da dai sauran su irin su nun su sad su qaf ana kiransu الحروف المقطعة جمهور المفسرين suna tafiya kan cewa Allah shine mafi sani ga abun da yake nufi da wayannan shi yasa na yanzu da fasara wannan zahiri ne yace magana ta gabata kan irin wayannan harfa a farkon suratul baqara wanda yake ba bukata sai an maimaita maganganu anan a kamar yadda muka ambata wannan shine fassara ta jumhuru ta cewa Allahu a'lam bi muradihi bi Allah shine mafi sani amma akwai fassarori daban-daban wanda ke ba na jumhuru na ba kamar irin zahadin nan a an riwato daga mujahid da ikrama da sayyid ibn jubair da ata da muhammad ibn ka'ab da abi malik da atiya da al-aufi da al-hasan da qatada da dhahak da suddi da ibn azza duka sun tafi ga cewa taha wai yana nufin ya rajul ya kai mutumin kuma wannan ita ce fassara ta abdullahi dan abbas ita ce fassara ta Jubair Asad ibn Jubair ita ce fassara ta Imam Sauri sun ce kalma asalinta ba kalma ce ta larabci ba kalma ce na batiya wanda yake yaren na badawa ne amma ga yaren su tana nufin ya rajul a Ibn Ja'far ya karbo daga rabiu daga anas rabiu no anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam kama ala rijlin ya tsaya akan kafa daya sai ya dage daya wato ya ta kafa guda ya tsaye guda sama sai Allah ya ce taha wai yace ya ne ta'il arda ya muhammad muhammad ta ka kasa mana wacce kawai ma ka sauke ta ka taka duka to za ka dai samu fassarori daban-daban amma dai kamar wanda ya gabata fassarar jumhuri ta ce tafi cewa Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa Allah ce ya Muhammad ba mu saukar dan maka wannan alqur'ani ba domin ka wahala Allah bai saukar da alkur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi domin ya wahala ba koyuwa a cikin wannan magana ka duba akwai al-ikram girmamawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar mu'amala Juwaibir ya karbo da Zahad lokacin da Allah madaukin sarki ya saukar da manzonsa wannan aya ma an zarna alaikar ƙur'anin tashka sai annabi ya tashi da shi da sahabbai ne sai wasu mashirkai daga cikin ta suka ce ma unzila hazal ƙur'anu ala muhammadin illa li yashka suka ce ai ba saukar da mawanar ƙur'ani face don ya wahala sun faɗi wannan sai Allah ce tsaha ma an zarna alaikar ƙur'anin tashka ba mu saukar da ƙur'ani gare ka don ka wahala a'a illa tazkiratan liman liman yakhsha shi qur'ani tunatarwa ne da wa'azi ne ga wanda yake tsoron Allah falaysa al'amru kama za'ama al-mubtilun al'amari bai zan kamar yadda mabarnata sun kariya bal man atahu Allahu al-ilma fa qad arada bihi khairan kaseera duk wanda ya Allah ya ba ilimi to hakika Allah ya nufi alkhairi mai yawa a gare shi kamar yadda tabbata cikin Buhari da Muslim hadisin Muawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah ya nufa da alkhairi to zai fahimtar da shi addini zai bashi ilimin addini a ibn mubarak ya so daga sufyan daga simak ibn harbin daga salaba dan al-hakam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaqulu Allah ta'ala lil ulama'i yawm al-qiyamah Allah madaukin sarki zai ce wa malamai a ranar kiyama a lokacin da Allah ya zauna akan kujerarsa domin ya yi hukunci ga bayansa zama wani irin wanda ya dace da shi Allah sai Allah ce wa malamai inni lam ajal ilmi wa hikimati fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum la ubay Allah ce ban sanya ilimi na ba da hikimata a gare ku ya ku maluma illa wa ana uridu an aghfir lakum kawai don ina son in gafarta muku ne alama kana minkum bisa ga abun da ya kasance gare ku da gurgurun dan aikin da kuka koda bai da yawa wala ubali ban damu da sai da yawa aikin ku ba wannan hadisi ne da izali mai kyau a Abu Amr ya ambace shi a cikin littafin sa istiab ya ce nazalar albasarata sun matawar kufa a sammakun har ya riwato na hadisin ga shi ta alaba da alaka wani yanzu mujahid ya ce faɗar da Allah ya ce ma an zirna alaikar ƙura'anin ta shiƙa ai ya yi kama da inda Allah ce faƙara umar ta yassara minar ƙura'ani ku karanci abin da ya sauka da Qur'ani kaga ba ce ka wahala ba sai ka wahala da kanka abin da ya sauka shi kake karanta kafin wannan da za su daure gwai ga gabunan su saboda dogon tsayin da suke kada su fadi sai ga mutum ya sa giya ga kirji ya tsaura ga ginshikan masallaci yana tsaye na ta karatu don kai ya faɗi cikin sallah sai Allah ce to ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukar da qur'ani gare ka don ka wahala ba ba mu sanya shi zama sanadiyar wahalar ka ba sai dai mun sanya shi qur'ani rahama da haske da kuma hanya zuwa ga aljanna sai Allah ce illa tazkiratan liman yaqsha kawai shi qur'ani tunatarwa ne ga wanda ke jin tsoron Allah don haka yanzu a karanta shi ka karanta abun da ya sauƙaƙa gare ka Allah ya saukar da littafinsa ya aiko manzansa a matsayin rahama wadda Allah yawa bayi domin su mai wa'asuwa ya wa'asu mai amfani da abin da yake a littafin Allah ya amfana shine sanadiyar saukar da wannan littafin kuma Allah ya saukar a cikin sabin da halal ya saukar da abin da a cikinsa na haram wato ya bayyana halar ya bayyana haram sai Allah ce to shi wannan ƙur'anin wa tanzilan mimman khalaqa mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula saukarwa ne daga wanda ya halicci ƙasa da kuma sammai madaukaka أي هذا القرآن الذي جاء به محمد جاءك يا محمد wannan Qur'anin da yazo maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanzilun min rabbika saukarwa ne daga ubangijinka rabbu kullu shay'in ubangijin dukan komai ko mallakin sa wanda ke da iko alama ya sha bisa ga duk abin da ya so kuma shine wanda ya halarci ƙasa da rahunanta da tudanninta da yan take da laushi da yan take da kauri kuma haka Allah shine ya halicci sammai madaukaka ya zo a cikin hadisi wanda imamu tirmizi ya inganta wannan hadisi yace anna sumka kulla sama'in masiratu khamsata amin kaurin kowace sama tafiyar shekara 500 idan ka shiga sama kafin ka kai iyaka kaurinta to ya kai gurgudun mai tafiya shekara 500 yana tafiya ba dare ba rana wabudu ma bainaha wallati taliha masiratu 50 amin hamsu ya ta amin hakanan nisan da ke tsakaninta da wadda ke bi mata ita ma tafi shekara 500 ne ibnu abi hatim shi ma ne zo da hadisu al-awal riwaya abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan shine tazara wanda ke tsakanin samai kuma shine kaurin kowace sama sai Allah ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama akan al'arshi yadda daidaita kuma wannan daidaituwa daidaita wadda ta dace da shi Allah yana kan al'arshinsa ya daidaita akan wannan al'arshin daidaita wadda ta dace da shi kuma wannan shine fassara shine hanya wadda ta fi kubutarwa hanyar magabata na cewa irin ayoyi nan ku gudanar da su kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani da sunna ba tare da ka tsaya tunane kaifa to an ce ya daidaita Allah shi kaifa da kaka a daidaito yake karkai wannan tunanin kuma sannan kakka canza ka ji yadda fassara ka ce ai istawa yana nufin istauna karkai wannan wala tashbihin kuma karka kamanta Allah da halittarsa domin da aka ce wani ya daidaita akan abu kaza to kana gani ya zauna ya baje a sama to don an ce Allah ya daidaita kan shi kakka kwatanta wannan sannan kakka yi fitar da wannan kace gaba ɗin sihohin nan kai kokarin korewa Allah su kuma kakka misalta su da wata sifa kai wadda ka sani domin Allah cewa laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu wanda ya kama da Allah kuma shi din Allah mai ji ne mai gani Allah yana ji yana gani amma ko ba wani abu wanda ya kama da shi ai za ga kuma cikin mutane akwai masu ji masu gani amma ko da alama kakka kuskura ka misalta jin Allah da ganin Allah da irin jin wasu ko ganin wasu kawai Allah yana ji yana gani ji wanda ya dace da shi gani wanda ya dace da girmansa idan kai wannan shi kenan ka kukuta Imam Malik imamu darul hijira Allah ya kara masa rahama wata rana wani nan bid'a ya shiga makarantarsa yace imamu yana tambaya menene ma'anar ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa wai yana so imam maliki mai bayani ya Allah yadda ya ta akan arshi nan imam malik ce to shi dai an kace istiwa'i daidaituwa ko ya sabu da kira istiwa shi ne al-istiwa malum sai dai wal kayfu majhul yadda Allah ya daidaita kan arshi ba wanda ya sani ko ya janci wannan kuma imani da shi wajibi ne dole ne kai imani da Allah ya daidaita kan arshi idan kace Allah bai daidaita kan arshi ba ka kafirta imani wajibi dole ka yadda yace kuma ka zo kana tambaya yadda Allah da jira kana shi ko bid'a ne ashe dai Imam Malik ya yi mai waje da shi da haka za a bar wayannan sifofin kamar yadda suke Allah ya ce yadu lahi fauka ya hannun Allah yana sama hannun suka kama shi hannun Allah karka za tunani ya hannun Allah yake ai kai da kanka ka san ana samun tarayya da suna ko ga al'amuran mu ne da kullum amma ma'ana ta bambanta yanzu ko a al'amuran idan muka ce hannun mutum muka ce hannun giwa duk ba hannu bane kala guda ne to sai mu ce hannu agogo ba duk hannu an kama dawa guda ne to sai mu ce hannun jari ai kaga to hannu ne amma kowane hannu bai bai ma kama da bai ma da alaka da wancan hannu din har ma za a ce wani lokaci mutum ya mai da hannu a gogo ba idan ana dan so an an kai wani mataki na cigaba ya koma dawa da mutane baya ila an kusan cimma matsayi ga wani al'amari sai zo da wata shawara wadda ta rusa duk wancan abin da sai cika wadda mai da hannu a gogo baya to kaga to hannu ne to ashe kuma kai da kanka ka san hannun agogo ba shine hannun jariyo ba shine hannun mutum ba shine hannun giwa ba amma kuma kowane kai da hannu ne to haka yadullahi kai da Allah yana da hannu amma dai hannun ba karkai tunani ya hannun shi ke Allah yana da hannu biyu amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lahu ma duk da bane Allah bai da hago duk da bane kawai imani kawai zaka yi kullu ma khadar bi balika wallahu mukhalifun bi zalika duk wani abu wanda ya tsarsa maka zuciya kila abun ka zai ka tsayin tunani kila ga dabe yake to ba haka da Allah yake ba kawai abun da ake so gare ka imani Allah ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara duk abun da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa da abun da ke tsakanin su da abin da a can ƙasan ƙasa shi ne ta tattara duka da Allah ne shi ne mamallakinsu shi ne mai jijiyoya su shi ne wanda ke yadda ya ga dama da su da mashi asu da ira da tsankuncinsa shi ne mahalcin wannan shi ne mamallakinsa shi ne abin bautansa don haka la ilaha siwahu wa la rabba ghayru ba wani abin bauta sai shi ba wani ubangiji in ba shi ba cewa da cewa mata ta sara ai kaga ce ma fis samawa to ma fil ardi wa ma bainahuma sai kuma cewa mata ta sara menene ta ta sara Muhammadu Nuka bace abin da ake nufi ta ta sara shine ta ta ardi sabi abin da a can ƙasa ga ƙasa ta bakwai Imam al-Auza'i yace ya hayamnu abi kasirin ya bashi labari cewa ka abu an tambaye shi menene karkashin wannan ƙasa yace to wannan ƙasa ruwa ne karkashin ta yace to ruwan fa mi karkashin ce wata ƙasa ta to ƙasa wa yace ruwa to haka dai ana tambaye me karkashin kaza yana cewa ƙasa karkashin ta ruwa har aha kai ga ƙasa ta bakwai yace ita kuma karkashin ta wani falalin dutse da a karkashin ta shi ko falalin duki wani mala'iki ne ya tallabe da shi shi kuma mala'ikin ƙafafuwansu suna ban bisa ban wani kifi shi yake take da shi to wannan kaga duka yana nuna wanda ya irin iko Allah da ƙudurarsa za ka abubuwa wannan tallabe da wannan wannan tallabe da wannan yanzu wannan ƙasar da muke ƙasar ta gaba ɗaya da za a kware ta ruwa za ka samu kuma ya duka mu shaida ne tunda muna cikin gida sai mu cimma ruwa suna ta kwarara to amma kuma ruwan ba su fito ba suka duke wannan ƙasar gaba ɗaya muka zama ruwa to shi ne Allah maɗaukin sarki ce da duk abin da ke cikin sama da ƙasa da abin da ta tattara duka na Allah ne duka halatta sani kuma mulkin sani kuma shi ke gudanar da su shi ke tafiyar da al'amarinsu sai Allah ce wa gaba wa in ta jihar bil kauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ce wa in ta jihar bil kauli idan ka bayyanar da magana ka faɗi ɓaro-ɓaro kowa na ji fa innahu ya lamu sirratu ka zai shi dai Allah ya san asiri wa akhfa ya san ma abin da ya asiri kuwa don haka ko ka bayyana ko ka ɓoye wannan ruwanka shi Allah ya san abin da asiri ya ma san abin da ya fi asirin ƙulluwa ai an zala hazar ƙur'anin lazai halakal arda wasu mawatin ƙula ya saukar da wannan ƙur'ani wannan da ya halci ƙasa da sammai maɗaukaka shi ne allazi ya alamu sirra wa akfa shi ne allah da ke ya san asiri ya san abin da mahaifi asirin zama kamar wadda ya zuwa cikin sutul furqan aya ta shida qul anzalahu allazi ya alamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima kage ya mun shi qur'anin wanda ya saukar da shi shine allazi ya alamu sirra fis samawati wal ardi shine wanda ke ya san asirin da ke cikin sammai da ƙasa kuma lalle shi Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Ali ibn Abi Talha ya anso daga Abdullahi dan Abbas cewa ya alamu sirra wa ahfa abinda asirru ma asarramnu adama fi nafsi abinda dan adam ya asirta a cikin ransa bai bayyana ba wa ma ahfa din shi ko ma ahfa alamnu adama mimma huwa fa'ilu abin da yake ya koyo ga dan adam abun da yake amma shi da zai aikata shi amma bai san shi ba kafin Allah ya sanar da shi to shine afa yanzu ya akwai abun da zaka yi gobe amma baka san shi ba to shi Allah ya san shi ko wani mu akwai abun da yake da nufin ya aikata gobe amma ba lalle na abun da kai ne aikata gobe shine zai ka aikata Allah shi ya san mina na zaka yi gobe din to shine akhafa saboda kai ba baka sani ba kai fa zaka yi ba baka san shi ba sai daga bayan Allah sanar da kai don haka fa allamahu fi ma madamin zalika fa ilmu fi ma madamin zalika wa ma baki ilmu wahidun don haka shi ilimin Allah na abin da ya wuce da abin da ya saura duka ɗaya ne kuma dukan talikai a wajen Allah kamar rayuwa guda ce shi yasa suratul quman aya ta 28 zaki cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittan ku da tayar da ku duk bai kasance ba face kamar rayuwa guda kamar halitta rayuwa guda ne kamar tayar da rayuwa guda ne duka ne ne imamu bahag ya ce alamun sirrawa fa ya ce a sirru ma ta haddasa biyu da suka abinda rayuwarka ta mila ma shi ne a sirru wa ahfa ma lam tu haddis bihi nafsaka ba abinda rayuwarka ma bata wada nasan ta ma shi bata kun shine amma don Allah ya san shi Sa'id ibn Jubair yace anta ta'lamu ma tusirru al-yawma wala ta'lamu ma tusirru gada kai ka sa abinda ka boye yau amma baka sa abinda zaka boye gobe ba amma shi Allah ya lauma ta sirrul yawma wa tusirru kada abin da zaka boye yau da abin da zaka boye gobe Allah ya sani Imam Mujahid yace ya alamu sirra wa hafa abinda ake hakiwa hafa din nan alwaswasatu abinda waswasa da zuciya ta maka abinda zuciya ka ta nasar ta maka amma shi ibn Jubair kuma wancan fassara ta farko ta gabata wa hafa shine ma huwa amiluhu min ma lam yuhaddith bihi nafsuhu abinda ake tufi da afa abinda kai za ka yi shi amma har yanzu rayuwarka bata ma tsarsa ma za ka wannan abin ba to Allah ya san shi sai Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna wa hal ataka hadithu Musa Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah ba wanda cancanta a bauta masai shi shi kadai za a bauta lahul asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa daga cikin sunayen nan akwai sunaye 99 wayanda hadisin Tirmidhi ya zo da su ai wai ana nufin allazi anzala qur'ana alayka wanda ya saukar da qur'anin gare ka huwallahu allazi la ilaha illa huwa shine allah nan da ba wanda cancanta bauta masa shi zul asma zul asma'il husna wanda adda sunayen kyawawa wasu fatir kula da sifofi maɗaukaka sai Allah ce wa hal ataka hadithu Musa shin ko labarin annabi Musa ya zo maka daga nan ne tabaraka ta'ala ya fara ambatar kissar annabi Musa alaihi salam ya wahayi ya fara saukowa gare shi ya Allah ya masa magana bayan ya ƙare wani dogon zango wanda yake tsakaninsa da surukinsa wanda yawa kiwon dabbobi kuma ya aure da shi ma diyarsa bayan ya taso daga kasar madyan ya taso magarinsu kasar masar bayan ya daɗe bai nan sama da shekara goma tare da shi yana tare da matarsa hanya ta ɓace musu bayan gadaran akwai tsanin sanyi ya sauka tsakanin wasu rangwanni da wasu duwar watsu yana ainihin ga tsanin sanyi ga zafi ga giragizai suna zubar da ruwa ga duhu to daga nan ne sai Allah maɗaukin sarki ya fara ba da labarin yadda Allah ya fara ba shi annabi Musa wahi Allah ce hal hal ataka hadisu Musa shin ko labarin annabi Musa ya zo maka sai Allah ce mi izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu nara na'am faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إذ رأى نارا لوكتن دا موسى سيلن كايوتا فقال لأهله يتي مما تسا iyalinsa yamkusu ku jira nan a lokacin ya taso daga madayana zai na misra inni anastu naran nanin ga wuta la'alli atikum minha biqabasin yayu akwai fatar in zo muku da wata yula ta wannan wuta din nan wanda zan kunno ga icce ko ga wani abu in zo muku domin a samu hasa wannan wutar a ɗanyi maganin sanyi da ake ciki kuma ga haske au ajidu alan nari hudan ko kuma in samu wani mai shiryar da ni can inda wuta in samu wani wanda zan tambaya ya aza mu ga hanya saboda mun ga watar cewa hanya ta bace masa wannan yace la'alla mai yuwa saboda tabbatar da wannan alƙawarin zai zai cika ba yana yiwa ya zo bai samu dai bautar ba yana yiwa rasa mai guda mai hanya da mashi yasa ce la'alla akwai yiwa yana fata na'am فلما آتاها نودي يا موسى
falamma ataha lokacin da yazo inda ya linkaye wutar nudiya sai ya kira shi Allah ce ya Musa kai Musa na إني أنا ربك فاقنعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى Allah ce mai inni ana rabbuka ni ni ne ubangijinka wato da wahan zalinan kasara nudiya bi kila a kira shi da aka ce ko kuma bi takadirin ba'i wai bi anni cewa ni ana rabbuka ni ne ubangijinka fa khalana alayka ka cire takalmanka innaka bil wadi al muqaddas lalle kai kana wani rahi wanda an ka tsalkake rahi mai albarka shine rahin kowa kana wannan rahin da ka cire takalma sai ce mai
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Allah ce wa ana khatartuka kuma na zabe ka daga cikin mutanenka fastami lima yuha ka saurari abun da ake yin wahayinsa zuwa gare ka na daga yini sai ce mi إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Allah ce mai innani ni din nan da ke magana da kai ana Allahu ni ne Allah la ilaha illa ana ba wanda cancanta bauta masai ni fa abudni ka bauta min wa qimis salata li zikri ka tsaye da sallah domin ambato na a cikin wannan sallah din kaga an fara bashi aiki na'am إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى yace kuma Musa ka sani inna sa'ata atiyatun alqiyama za ta zo akada ofiya na kusan boye ma mutane ita ban bayyana musu kusancin ta da alamominta ta zantana nan koyi sai ta zo musu kawai litujza kullu nafsin bima tas'a domin a sakan kawo kowace rayuwa da abun da ta aikata a ranar kiyama din nan wanda ya aikata alkhairi a saka mai da alkhairi wanda ya aikata sharri a saka mai da sharri Allah ka ba mu iko aikata alkhairi na'am
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى fala yasuddannaka anha wato man la yu'minu biha duk wanda bai imani da ita ba wata ba hawa wanda ke yabi sauran sa wajen musayar kiyama to fala yasuddannaka kashi juyar da kai anha ga bari imani da ita duk wani mara imani wanda bai yarda da tashar kiyama ba mai bin sauran sa to kai ya kautar da kai kai juyar da kai daga bari imani da ita idan kai ya ka biye mai fatahalika fatar da bi ma'ana fatahalika ka halaka kamar yadda shi din ma ya halaka na'am وما تلك بيمينك يا موسى to kaga abu na farko dai Allah madaukakin sarki ya bayyana mai shine Allah ko ba wanda cancanta bauta masa shi ya ga masa alkiyama na tahe kuma ya gaya mai ya tsaye da sallah da sauran ya bauta ma Allah ya tsaye da sallah kuma alkiyama tana nan ta he babu shakka to kaga nan an bashi annabtaka domin abinda annabtaka shine Allah ya ba annabi aikin da zai yi shi ba tare da ya ce mai ka isan mawani ba ko wasu to kaga ya fara zama annabi saura ya zama manzo domin dama akwai annabi akwai ar-rasul sai dai abin da kai take kullu rasulin nabiyyin sai dai walaysa kullu nabiyyin rasula duk manzo annabi ne duk manzo annabi ne duk amma ba duka annabi an manzo ba domin annabi shine wanda Allah ya ba wani ce kaza amma bai ce wani ba kowa ba manzo shine wanda Allah ya ce yi kaza kuma umurce shi da faɗa wani yayi ko da matar shi kadai ko an kace ya faɗa mata wani yake tare shi ya zama manzo sai Allah ya ce mai to yanzu wa matin ka biya milika ya Musa mecece ga hannunka ya kai Musa wannan tambayar da Allah ya masa tambaya ce ta tabbatar don Allah ya sa abin da yake rike da shi amma domin ya tsara masa mu'jiza ya nuna masa mu'jiza ta wannan sanda din wanda ga hannunsa shine fara tambayar sai ce wa matil ka biya milika ya Musa na'am قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي na'am ولي فيها مآرب أخرى sai Musa ya ce hiya asaya Allah wagga sanda ta ce a tawakkau alaiha nikan dogara gare ta a lokacin da zan tsallaka wani abu ka sai yana da cikin hikimomin sanda idan kana rike da ka ta ka zo wani abu nake son tsallakawa da ka kafa ta ka dogara sai ka tuma tsulka tsallaka lahiya da ba wata matsala shine ce a tawakkau alaiha haka da yin kana tafiya ka dan ji ka fara gaja sai ka dan rinka daddagara ta kada abin ba ka ganin wani bai sai ka ga mutum dutsen sun zama uku saboda ya dan yi rauni sai ka ga yana sa sadda yana dan dagara tana ƙara mai karfin tahiya to shine annabi Musa yake cewa Allah atawakkau alaiha sadda zan tsallakar wani abu ko kuma ga tafiya in naji na dan fara gaja sai dan fara daddagara sai na tafiya abin da nake da ta na biyu wa hushu biha ala ganami idan ni zo ga itatuwa waɗanda nake so in kakkaba ma dabbobi na wannan ganyen ko ƴaƴan itatuwa su ci sandan nake sawa in bubbuka in ƴaƴan ne sai su zo in ganyen ne sai ya zubo sai dabbobi na su ci ka ji amfani na biyu yace kai waliya fiha ma'aribun ukhra Allah yana da bukatoci na daban ko bancin waɗannan ba wai sai dogara da ita wajen tafiya ba ko kakkabo ganyaye itace ko ƴaƴan itace ga dabbobi a'a ana da bukatu na daban da wannan sandar nikan sarkawa salkata gare ta in rataya madadin yana rike da ita ga hannu sai in sarka ga sanda sai in rataya ita kaga wannan wata bukata ce ko dan guduri na yan jikata wata guduri na ciki sai in sarka sai in rataya haka nan lokacin da wasu ƙwari sun ka taso min zai amfani da wannan sanda in kore su kila ya cikin ta ya ga wacce ya taso sai sa sanda ya buge kaga duk yana daga cikin bukatun haka yana daga cikin muhimmancin sanda da mutum yana tafiya yakan zo wani yana bukata ya tsugunna ya tsari wurin kila fakon na wurin bai da laushi sai kaga ya sa sandan ya dan daddaga ya dan daddaga wurin ya yi laushi sai ya tsari wannan wurin ya tsari ba sai ya dawo masa ba to haka dai ya ce yana bukatu daban-daban sai ya ƙara a wajen ba da jawabi domin ya yi bayanin bukatocinsa da wannan sandar don da ce mada ya Allah hiya saya shi ke na ya isa to sai ya ƙara domin ya wani bukatocinsa kuma yana ganin lokaci ya yi nan ya kamata wata insha Allah lokaci na gaba za mu ɗora mu ga bayan Allah ya gwada masa mojiza sannan zai ba shi manzanci kuma manzancin zuwa ga fir'auna a fatar abin da makarta daidai Allah ba mu da daidai kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi wa wannan haɗarta mu albarka ya sa ta zama sanadin kera garin baki ɗaya matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa tamu muna roƙonka Allah subhanahu wataala Allah ka yaye muna su Allah ka ba mu dawwammamin zaman lafiya da yalwa arziki da kwanciyar hankali da natsuwa abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya musamman gabas ta tsakiya muna roƙonka Allah subhanahu wataala ka rijiya da musulunci akan kafirci Allah kuma ka tsagaita muna wayannan fadace wadace saboda ko kadan ba alkhairi bane ko kadan ba alkhairi bane to haka mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya tsagaita muna su kuma Allah ya jayar da musulmi akan musulunci kamar yadda littafin gabatarwa cewa su dai masu wannan yakin suna yi ne domin su yaƙi musulunci ba wai domin su yaƙi iran kaɗai ba saboda dama sun fara su zo su wata ƙasa da suke ganin tana ɗauke da sunan musulunci to ƙoƙarin suka yi sai sun durƙusar da ita mun sa abin da ya faru a iraki a baya mun sa abin da ya faru a afghanistan mun sa abin da ya faru a libya mun sa abin da ya faru a sudan wanda kawai saboda shi shugaban kasar ya kaushe da musulunci suka yi kisisiya sai da aka raba wannan kasar duk da an raba kasar ko ba su kyale ba sai da dai aka yi kulle-kullen da aka zo wannan shugaban da aka haɓar da shi yanzu ga sudan din nan ta lalace ba ta zaunuwa wannan don haka mu yi ƙoƙari mu ta addu'a wa'annan makiyan makiya addinin musulunci turawa da yahudawa Allah madaukin sarki muna maganin sai kariya mun su don nan zace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh